ya fifita wasu mutane a kan wasu mutane misali zamani allah madaukaki ya fifita wasu watanni da wasu ranaku a game da sauran ranaku dauki watan ramadan wata ne mai falala game da sauran watanni haka kuma wannan wata da muke cikin sha'al muharram da sauran watanni guda uku wanda suke da alhurma shawwal zulqa'da zulqa'da zulhijja wata ne wanda Allah madaukaki ya sanya su suna da daraja suna da matsayi suna da alhurma domin Allah madaukaki na cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم لساهن وتني أوجان الله مدوككي wata goma sha biyu ne cikin wannan cikin wata goma sha biyu akwai wata guda hudu wanda suke da alhurma ana nihin bai dace ba a matsayin mutum musulmi ya saba Allah maɗaukaki a ciki. Bai dace ba a matsayin musulmi ya yi sakaci da wani abin da Allah maɗaukaki ya umarni da shi ko manzo sallallahu Alaihi wasallam. Na ya dace jajirce a kan bauta a cikin wannan watanni. Bai dace ba ya ta'addanci musamman ma yaƙi. Duk sauran watanni da ranaku haramun ne mutum ya aikata abin da Allah maɗaukaki ya haramta ko manzo amma kuma wannan watanni sai suka yi fice da Allah kuwa ya rawance magana sai suka yi fice akan bambancin su da sauran watanni shi yasa ya ce minha arba'atul hurum cikin wannan watanni goma sha biyu akwai hudu wanda suke da alhurma zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye ana nihin addinin musulunci fala tazlimu fihinna anfusakum kadda ku zalunci kawunanku a cikin wannan watanni zalunci na kowane bangare zalunci na shirka zalunci na rishin adalci da cin amana da yaudara zaluncin wani zaluncin mutum ya zalunci kanshi ko kuma mutum ya zalunci Allah game da ya taka ya hada bautar shi da wani nan sai zamanto banda wannan kasancewa shi wata ne mai alhurma kamar yadda muka yi bayani na daga cikinsu akwai almuharram wanda ya zamanto na daga cikin watanni guda uku jere wanda suke da alhurma shawwal zulqa'da zulhijja da almuharram su wannan a jere suke sai kuma rajab wanda ya zamanto kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallama wanda ana ce rajab mudar mudar ina wannan su ne watanni wanda suke da alfurma sai zamanto mazala sallallahu alaihi wasallama ya ambaci falala ta yin azumi a cikin wannan wata shine wata azumi na ashura kwana goma na wannan wata kuma sababin yin azumi akan wannan mazala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira zuwa madina ya iske yahudawa suna sallah suna murna da ya tambaya dalilin me suke murna aka suka ce ai wata ne wanda cikin shi ne a wannan rana ne Allah maɗaukaki ya tsiratar da Musa alaihi salam ya dirmiyar da Fir'auna da mutanen shi wannan ganin cewa Allah ya halakar da Fir'auna ya tsiratar da Musa da mutanen shi sai zamanto suna murna da wannan sai ce ai in haka nan ne mu ne mafi cancanta da Musa alaihi salam domin manzo ne ni ma manzo ne ɗaya kenan na biyu Musa alaihissalam iya bautawa Allah shi kaɗai ne ku kuma kuna shirka kenan mun hi mun hi ku cancanta da Musa alaihissalam sai zamanto ya azumci wannan rana ta goma kuma ya umarci sahabbai radiyallahu anhum su azumci wannan rana Ashura sannan yace la in baqitu fil amil muqbil au alƙabil na asuman na tasuwa in Allah maɗaukaki ya rayar da ni zuwa shekara mai zuwa zan azumci kwana na goma na tara afuwa domin kuma wannan ka'ida ce na al'amarin da ya shahi ibada to ana ƙoƙarin a saɓawa yahudawa kada a yi kamanceceniya da yahudawa a cikin sai sa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya gwada mu shekara mai zuwa zai azumci ashura da tasu'a domin su yahuda suna azumtar ashura musulmi sai su azumci ashura da tasu'a ko tasu'a da ashura gane ko kuma Allah madaukaki ya karɓi ran shi bai ga wannan shekara ba shekara ba ta zo ba sai zamanto sunna ce ta fadi ya fadi a cewa in Allah ya gwada mashi kenan sai zamanto iya da kyau ka a yi sakaci da yin azumi na gobe tasuwa za ta kasance gobe lahadi kuma ashura za ta kasance ran litinin insha Allah kenan sai a yi kokari a azumci wannan ranaku guda biyu kuma banda su ma a yi ta kokarin a azumci sauran ranaku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi muharram mafificin azumi bayan watan ramadan shine azumin da mutum zai cikin watan al-muharram nan sai mu ci gaba da karatu insha Allah قال المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى في فيه مسائل kalkashin wannan magana da yayi kalkashin wannan hadisi da ya kawo hadisin Sal dan Sa'd yace akwai mas'aloli a kalkashin wannan hadisi al'ula mas'ala ta farko a shi ta kuma abinda ake cewa mas'ala hukumci abinda za ka ambace shi ka kawo dalili wannan shi ake cewa mas'ala su tare za ka ji mutane wasu na fassara shi da matsala a ba matsala ba ce mas'ala ba matsala ba ce ba ambata hukumci da dalili shi ne mas'ala قال الأولى مسألة تفرق أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم kira ya zuwa ga Allah maɗaukaki da'awa da mutum zai ya zuwa ga Allah tafarki ne ga wanda ya bi manzo manzo Allah wanda tsirayen Allah da mace su ƙara tabbata gare shi qul inna hadhihi sabili ad'u ila Allah haka haka Allah ya faɗi gama a halshen mazala sallallahu Alaihi wasallam. A saniyatu, mas'ala ta biyu, at tambihu alal ikhlasi, akwai faɗakaswa da tunataswa game da duk abin da mutum zai yi da ikhlasi don Allah ba don wani ba. Li'anna kafiran lau da'a ilal haƙƙi domin su tari za ka ga mutane wanda za su kiraye zuwa gaskiya mutum zai kiraye zuwa gaskiya ne fa huwa yad'u ila nafsihi zaka same shi iya kiraye zuwa kanshi a darajta shi a girmama shi a kambama shi in ba a mai haka nan ba kuma ya samu damuwa idan sai zaman to ba kira bane zuwa ga Allah ba abin da ya dame shi mutane sun girmama shi sun kambama shi sha'anun su sha'anun su ba wannan ne ba mun hoshi mun hoshi Allah madaukaki نعم الثالثة مسألة أن البصيرة من الفرائض كرا da basira basira kuma shine ilimi tare da sanin inda ya dace a aje shi mun gane ko tare zaka ga mutum wani lokaci iya da ilimi amma sai zamanto bai san inda ya dace da wannan ilimi misali mutum ne ya zo iske mashaya suna shan giya ba cikin basira ba ne ba ka zo ka musu wa'azi a wannan halin da suke ci kaga wa'azi ne wajibi ne ko amma wannan yanayi ya za su saurare ka mutumin da baya da hankali baya saurarwa ina rishin basira ne a wannan matsayi ko kuma mutum ka zo barna ce yake ka zo ka fara zagin shi kana bacin shi gaskiya ce za ka gaya mai ya saurare ka ba basira ba ce ba basira shi ne ka zo kana mai matsayin tausayin shi da jin kanshi ka kiraye shi domin alkhairi ne kake gani a kan shi kana so ƙoƙarin ka raba shi da sharri da lallaba da lallashi sai saurare ka yanan sai zamanto kiraye zuwa ga Allah dole sai da irin wannan basira sai da tunani ilimi da sanin inda ya kamata a awaitar da shi arabi'atu mas'ala ta hudu min dala'ili husn at-tauhid annahu tanzihu Allah ta'ala anil masabbati na daga dalili na kyawun tauhidi tsarkakar da Allah maɗaukaki game da zagi tun ya tsarkakar da Allah da zagi ka a zage shi kai zagi Allah ka a zagi Allah kai abin da za a zagi Allah alhamisatu anna min qubhi shirki kaunuhu masabbatan lillah mas'ala ta biyar na daga munin shirka kasancewa shi zagin Allah ne domin haƙƙi ne na Allah mutum ya ɗauka ya ba wani Allah shi ya cancanci a bauta mashi kuma haka yi umarni sai aka samu wani ya bar bauta Allah ko ya yi bauta Allah kuma ya bauta wa wani sai zama to kamar matsayin ya zagi Allah asabi'atu asadisatu wahiya min ahammiha mas'ala ta shidda kuma ita ce mafi muhimmancin mas'alolin da suke zuwa ibadul muslimi anil mushriki musulmi da zai nisa ko nisattar da musulmi game da mushirkai musulmi ya yi nisa da, da, da mushirkai Allah ya tsira minhum walau lamin shirka domin kai ya ta yi tare da su ko da dai bai shirka ba gane ko ko da dai bai shirka ba kai ya kasance iya tare da su ya zamanto ya barranta da mushirkai da shirkar da suke tare da su kuma wannan matsala so tari za ka samu mutum saboda alaƙar da take tsakaninka da wane ko dangane ko wani abu ka san mushirki ne ba mabiyin Allah ba to amma kuma sai zama to kuna tare ana mu'amala ana shi ko bai dace ba babu zancen soyayya ga wanda yake Allah madaukaki la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sannan dole ne zamanto mutum iya da mabda na alwala walbara ya san wane ne zai so wane ne zai ki zai so mutum dan masoyin Allah ne da manzo zai ki mutum dan mikiyin Allah ne da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine mai iyar ko ma'auni na so da wannan da kiyayya asabi'atu kaunu tauhid awwala wajibin mas'ala ta bakwai kasancewar tauhidi shine farkon wajibi duk abin da yake na ibada kuma bayan tauhidi ne ibada kowace iri ce ba ta da gindin zama in babu tauhidi domin tauhidi shine tushen abu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a Makka matsayin shekara 13 ba abin da yake kira zuwa sai tauhidi saboda ba komai ba saboda muhimmanci shi haka kuma mun ga wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman me ya fara ce mishi falakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah ne zaman to farko abin da zaka kira shi zuwa gare shi ne tauhidi su shaida lalle babu abu yawa bauta da gaskiya sai Allah shi yasa iya da kyau mutum in rayuwar shi zai bata akan ya nemi ilimin tauhidi wallahi ya bata domin sai da tauhidi ne sallah take samun gindin zama azumi da haji da zakka da dukkan abin da ya zamanto ibada ce asaminatu an yabda'a bihi nan yabda'u bihi an yabda'a bihi qabla kulli shay'in hatta as-salah tashi ne ya kawo ina ya fara da nisanin tauhidi gabanin kowane abu ko da sallah ce domin sallar da mutum zai yi wa Allah sallah kuma ya yi shirka ya yi yanka saboda wani ko ya yi tunanin wani iya iya arzita shi ko ya tsiyata shi ko ya ba shi ilimi ko ya ba shi haihuwa kuma bayan Allah to wannan sallar shi ba ta da matsayi a tasi'atu mas'ala ta tara anna ma'ana أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله إنن lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasance farkon abin da zaka kiraye shi ka kiraye su akan shi shine an yuwahidullah su kadaitar da Allah madaukaki ma'anarta shine la ilaha illallah tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah al'ashiratu mas'ala ta goma annal insana qad yakunu min ahli alkitabi wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha mutum na iya kasancewa ma'abucin littahi ko alkur'ani ko attaura ko al'inshi ko injila ko sauran littattafai ahlul kitab wa huwa la ya'rifu alhali bai san wannan littattafai ba ko yanzu su tari musulmi wanda zaka tambaye su alkur'ani ba san wani abin da za su faɗi a cikin alkur'ani ko da sun karanta ba san abin da suke karantawa baranta da su yi aiki da dokoki na Allah wani ma karatun ma na alkur'ani bai iya ba kuma alhali musulmi ne haka su ma za ka samu cikin kirista haka za ka samu cikin yahudawa au ya arifu hawa la ya amalu biha kuma wannan ya yi sharri ko ya san wannan littafi da Allah ya aiko mishi kuma ya ƙi aiki da ita shi yasa Allah madaukaki ya zargi ahlul kitab الهادية عشرة مسألة تقوم شادية التنبيه على التعليم بالتدريج أكوي فدكسوا akan idan za ka karantar da wani to ya zamanto karatun wannan daki-daki ne in gane ko misali yaron da ko mutumin da bai taba karatu ba baka zuwa ka fara karanta mashi sura su kutum a lokaci guda ya rike ba rike ba in san samu ne ya fara da mene da wasulla abajadiya ya san alif ya san ba ya san ta ya san sa ya iya gangama wannan ya karanta wannan shine tushen karatu nan zai iya rubutawa zai iya karanta so sai a kama a dora kuma bayan ƙur'ani talƙini ne shi wannan koda mutum bai iya rubuta iya karanta ana iya mai talƙini gabanin har ya kai ga ya iya an koya mai rubutu da karatu yadda zai iya karantawa in an ɗora mashi ya karanta da kanshi yanan karatu ilimi ana bada shi ne matakin farko a je mataki na biyu a je mataki na uku har a je sama ba a farawa tun daga sama a zo ƙasa bayayu ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai cewa Mu'adh dan Jabal ya kiraye sai zuwa tauhid in sun mai biyayya akan haka nan ya gaya musu cewa Allah madaukaki ya farlanta musu sallah guda biyar a cikin yini da dare in sun yi imani sun bi ya gaya musu Allah ya farlanta musu zakka wadda za a hudda ta daga dukiyoyin mawadatan su a ba talakawan su nan ba a ce ba gaba ɗaya a lokaci guda su tai haka lokacin da Allah madaukaki ya so ya haramtar da giya zama mataki-mataki aka bi na farko aka hana war mashayan giya kar su sha giya a lokacin da za su yi sallah wala taqrabu salata wa antum sukara ko ana nan ana nan kuma Allah madaukaki kwata-kwata sai ya hana sai ya hana giya gaba daya المسألة الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو albuda'atu bil ahammi fal aham wajen fara karatu ko kuma ma al'amari na duniya ana farawa da abin da yake mafi muhimmanci akan abu mai muhimmanci tauhidi shine mafi muhimmanci akan mene akan sallah sallah ita ce mafi muhimmanci akan mene akan zakka sai zamanto maimakon a fara da abin da ya zamanto ibada ce sai aka fara da al'amarin da ya zama to shine mafi muhimmanci shine tauhidi to haka kuma rayuwa kana so rayuwarka ta zamanto mai kyau wajen ibada haka nan ka kula da wannan yanayi wajen zamantakewa ta rayuwa har lauka kula da yau abin da yi muhimmanci sai kake ba dogon lokaci sannan abu mai muhimmanci ya zo sannan kuma koma bayan shi zo baya har zuwa ƙarshe a salisatu ashara مصرف مصرف الزكاة wa'anda ake ba zakka a nan almanzala sallallahu alaihi sallama ya ambaci ɓangare guda ɗaya shine mene fukara talakawa domin la'alla a wannan lokaci su ne mafi haja mafi bukata akan wani الرابعة عشر مسألة تقوم شاهد كشف العالم الشبه أو الشبه عن المتعلم يدعو كشف يدعو مصدر نكما كما مسائل فعلي يا أيكم فعلي يأتي كشف العالم الشبه malami ya gano shubaha ya san shubaha ya bincika game da shubaha anil muta'allimi game da wanda yake neman ilimi alkhamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar annahyu an kara'imil amwali hali game da ɗaukan manya-manyan dukiya mai tsada a lokacin da za a ba da zakka mai ɗauka mai karɓar zakka bayya zuwa ko mai karɓar jangali bayya zuwa ya je duba tsadaddin dukiya a cikin dukiya ya zaɓo ya ce wannan ita ce za a ɗauka zaka shi sa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo kara'ima amwal ka shaidinka da ɗaukar tsadaddun dukiyarsu wanda suka yi daraja uwar garke ka duba katuwa ko mai kiba ka ce wannan ita za a huda zaka a wadda dai ba ita ba ce ba mafi daraja kuma ba ita ba ce mafi wulakanci ko kaskanci السادسة عشرة مسألة تقوم شاشدة اتقاء دعوة المظلوم أكوي ينتا كاسنسا الدعاء واندا أكزالمتا mutum ya kiyaye addu'ar da ya zalunci wani domin karbabba ce ba ta da shamaki game da Allah maɗaukaki ko da dai tsawon zamani ne wanda aka zalunta ya yi wa wanda ya zalunce shi muguwa addu'a to Allah sai ya karba mashi. Haka yace ittaqi da'watal mazlum. Asaminata ashara mas'ala asabi'ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Cikin wannan hadisi akwai labari da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa addu'a wanda aka zalunta ba a kange ta karbabba ce athaminatu ashara mas'ala ta goma sha takwas min adillati at-tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al-mashaqqati wal ju'i wal waba na daga dalilai na tauhidi abin da ya gudana a bisa shugaban manzanni da shugaban shabagabannin waliyai manya-manyan waliyai minal mashakkati na abin da ya gamu da shi na wahalhalu waljuru da yunwa walwaba da alloba ko masa'ib idan mazala sallallahu alaihi sallama ya gamu da wahalhalu ya ji yunwa ya samu bala'i wane ne zai tsira babu التاسعة عشرة مسألة تقوم شاترة قوله فدم زال صلى الله عليه وسلم ديتي لأعطين الراية تبت هو والله زنبا زنبا دا ونن توتا هزوا كرشان حديثي إله alamun min alamin nubuwa wannan alama ce daga cikin alamomin annabci maza Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ta la'utiyanna rayata gadan rajulan yaftahu Allah ala ala yadayhi wanda Allah madaukaki zai ba musulmi cin nasara nasara a bisa hannun shi al-20 masala ta 20 tafluhu fi ainihi alamun min alamiha aidan tohin da manzala sallallahu alaihi wasallama ainihi tohin da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin idan idanuwa guda biyu na Ali radiyallahu anhu alamun min alamiha aidan wata alama ce daga alamomin annabci manzala sallallahu alaihi wasallam domin Ali radiyallahu anhu ta yi idan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai addu'a ba ya yahi gani game da idan da ba bai bai tabu ba kuma wannan nuni ne an annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a karbabba ce alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 fadilatu Ali radiyallahu anhu cikin wannan hadisi akwai bayanin falala Ali wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu الثالثة والعشرون مسألة عشرون دبيو فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح أكوي فللا تسحاب صحابي لوكا تند سكا يتتت taɗi suka raye dare suna magana akan wane ne za a ba wannan tuta da shagaltuwarsu da albishir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu da cin nasara الثالثة والعشرون مسألة عشرون دقوق الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لم يسعى ومنعها عمن سعى cikin wannan hadisi akwai nuni ga imani da kaddara ga samuwarta ga wanda bai neme ta ba Ali radiyallahu anhu iya can a kwance ciwon ido ya dame shi bai ma san abin da ake ba amma manzala sallallahu alaihi sallama ya kirawo shi ya ba shi wannan tuta ya nema bai nema ba amma da Allah maɗaukaki ya kaddara shi za a ba ani bi ma nema ba Allah maɗaukaki ba shi sannan kuma wa man'iha da hana ta amman sa'a ga wanda ya nema Umar radiyallahu anhu yake bin taba ba tunanin wani shugabanci in yi kwaɗayin shi sai a wannan rana amma ba a ba shi ba mutane daiwa sun yi kwaɗayin a ba su wannan tuta domin ba ba karamin matsayi bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa mutum shaida iya san Allah da manzo kuma Allah da manzo suna san shi kuma ya zamanto a bashi tuta wanda a dalilin shi a hannun shi Allah zai ba musulmi nasara ba karamin falala bace ba shi sa kowa zai yi kwaɗayin ina ma a ce shi aka ba wannan wannan tuta yasa da yawa sahabbai sun yi guri a ba su wannan tuta amma ba su samu ba a ba su ba arabi'atu wal 20 masala ta 10-24 al'adabu fi qawlihi ala rislika akwai ladabi a cikin fadan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace ala rislika ka tahi a kwanciyar hankali kada cikin kwanciyar hankali kakka tahi katsa da cikin katsaniya da jiji da kai الخامسة والعشرون مسألة عشرون دبير الدعوة إلى الإسلام قبل القتال كنوني دبان kayaki kafirai sai ka kiraye su zuwa musulunci can malam ya yi bayani amma ana nihin mutanen da da'awa ba ta kai gare su ba amma wa'anda da'awa ta kai gare su suka kibi to wannan kawai yakin su zakai ba tare da musu bayani ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya yaki wannan kabilar wannan musta banil mustalaka afwan as-sadisatu wal 20 mas'alata 26 annahu mashru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu gashi ne ya kawo cewa an shar'anta ga wa'anda aka kiraye su qabl gabanin akai musafil maki zalika wa kutilu kuma wa kutilu aka yake su as-sabi'atu wal 20 mas'ala ta 27 ad-da'watu bil hikmati akwai umarni da kira zuwa ga Allah da hikima li qawlihi akhbirhum bima yajibu alaihim ka ba su labari game da abin da ya zanto wajibi a kansu wannan akwai hikima a cikin wannan magana الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام sadin haƙƙin Allah a cikin musulunci dole ne mutum ya san menene haƙƙi na Allah at-tasi'atu wal 20 qabla al-akhirah thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid akwai lada da sakamakon wanda wani mutum ya shiryu a ƙalƙashin shi a hannun shi domin zala sallallahu alaihi wasallam ta la an yahdi Allahu bika rajulun wahidan khairul laka min umri na'am الثلاثون مسألة ثلاثين الحلف على الفتية akwai halaccin yin rantsuwa akan fatawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la'utiyanna rayata ko tabbat wallahi ko wallahi zan ba wannan na'am eh na daga nau'i na karfafar da magana rantsuwa misali mataki-mataki ne za ka ba mutum labari in ka ba shi labari zai yarda ba sai karansa ba ko da hukunci mutumin da ka san in ka ba shi ka gaya mai wani hukunci ko kuma wani labari za ka ba shi in ka gaya mai ba zai yarda ba in sai ka yi rantsuwa ɗai sai ka yi rantsuwa ɗaya ɗaya wallahi haka da ne wallahi kaza hukunci shi kaza ne in ka san ba ya yarda ba sai ka yi rantsuwa wani kuma ɗaya ba ta yi sai ka yi rantsaransa wallahi tallahi billahi lazi ka za ta nam wallahu alam nam shi ne mutum misali malami ya yi ƙoƙarin sanin wani almajiri ko mai neman ilimi wata shubuha gare shi wani abu ne ya shige mashi wanda akwai matsala tare da shi domin ya warware wannan matsala wanda ko kuma abin da bai fahimta ba ko kuma abin da ya mai mummunan fahimta na'am yawwa ko wata tabi'a ko wata muguwa aqida ya tare da ita to yi kokari ya bincika domin ya warware wannan matsala wanda yake tare da ita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.